إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها أساس العدل وميزان القسط والنصر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أيها الأهبة إن لهذه الأمة سلفا هم أبر الناس قلوبا وأحسنهم إيمانا وأقلهم تكلفا سيرة كل واحد منهم عظة وعبرة وفي اقتناء آثارهم نور وهداية إننا اليوم على موعد مع علم من أعلامهم رجل شديد على الباطل رقيق حليم مع المؤمنين ولي من أولياء الرحمن وخليفة من عظماء خلفاء المسلمين ثوبه مرقع لكن إيمانه راسخ إذا ذكر الحق ذكر وإذا ذكر العدل ذكر وإذا ذكر التوادؤ قدم وإذا ذكرت الرحمة بالمساكين ذكر وأشيد وإذا ذكرت الفتوحات ذكر إنه الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إنه أمير المؤمنين عمر الرجل الذي فسرت به ثلاث رعا رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام إنه عمر الفاروق الذي تحققت رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام فيه فقد ولي عمر الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما فقوي سلطان الإسلام وانتشر دين الله في مشارق الأرض ومغاربها ففتحت بلاد الشام والعراق ومصر وأرمينيا وبلاد فارس أيها المسلمون الحديث عن عمر حديث شعبه كثيره وميادنه متعددة فالتاريخ مليء بأخبار دينه وأخبار علمه وأخبار زهده وأخبار ورعه وأخبار سياسته وأخبار عدله وأخبار شجاعته وقوته وجهاده وأخبار وأخبار تتحدث عن تمسكه بالسنة وأدبه مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبار تذخر أعاجيب سهره ومراقبته لكل ما يحدث في بلاده وتحت إمرته لقد كان رضي الله عنه لقد كان إسلامه رضي الله عنه فتحا وهجرته نصرا وإمارته رحمة للمسلمين أيها الأحبة لما ولي أمر الخلافة صعد المنبر وألقى خطبته الأولى كأمير للمسلمين فبين فيها سياسته ورسم فيها معالم حكمه وأوضح مسؤوليته تجاه رعيته وقال مما قال فيها إن الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم بعد صاحبي فوالله لا يحضرني شيء من أمركم فيليه أحد دوني ولا يغيب عني فألوه فيه عن أهل الجزاء والأمانة ووالله لئن أحسنوا لأحسنن إليهم ولئن أساءوا لأكلن بهم وكان رضي الله عنه يراقب عماله ويتابع أعمالهم ويترقب إدارتهم فروى الإمام أحمد عن إباية بن رفاعة قال بلغ عمر رضي الله عنه أن سعدا لما بنى القصر قال انقطع السويد فبعث إليه محمد بن مسلمة فلما قدم أخرج زنده وأروى ناره وابتاء خطبا وابتاء حطبا بدرهم وقيل لسعد إن رجلا فعل كذا وكذا بقصرك فقال ذاك محمد بن مسلمة وخرج إليه فحلف بالله ما قاله فقال نؤدي عنك الذي تقوله ونفعل ما أمرنا به فأحرق الباب ثم أقبل يعرض عليه أن يذوده فأبى فخرج فقدم على عمر فهجر إليه فسار ذهابه ورجوعه تسع عشرة ليلة فقال له عمر لولا حسن الظن بك لرأينا أنك لم تؤد عنا فقال بلى أرسل يقرئ عليك السلام ويعتذر ويحلف بالله ما قال الحديث أيها الأهبة وجاء مرة رجل من أهل مصر إلى المدينة فشكى إلى عمر أنه سابق ابن عمرو بن العاص فسبقه وأنه ضربه بالصوت فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقدوم وأن يقدم مع ابنه فلما قدم عمرو قال ابن الخطاب رضي الله عنه أين الرجل المصري ثم قال له خذ الصوت واضرب ابن الأكرمين قال أنس رضي الله عنه فضرب والله فما أقلع حتى تمنينا أن يرفع عنه ثم قال أمر قولته المشهورة منذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا عباد الله ومن المواقف العظيمة في سيرة عمر رضي الله عنه أنه حينما أرسل كسرى مستشاره الهرمزان إلى عمر قدم المدينة لابسا تاجا من ذهب وذبرجد وعليه لباس من حرير فلما دخل المدينة قال أين قصر الخليفة فقيل له ليس له قصر قال فأين داره فأروه دارا فأروه بيتا من طين فقال أين حرسه فقيل له ليس له حرس فطرق الهلمزان الباب فخرج ابنه فقال له أين الخليفة فقال له التمسوه في المسجد أو في ضاحية من ضواحي المدينة فذهب إلى المسجد فلم يجده فبحثوا عنه فوجدوه نائما تحت ظل شجرة وقد وضع ذرته بجانبه وعليه ثوبه المرقع وقد توسد زراعه وكأني بالهرمزان يتساءل في نفسه أهذا عمر أهذا الذي فتح الدنيا أهذا الذي دوخ ملوك الدنيا أهذا الذي داث جماجم الخونة قال الهرمزان مندهشا حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر ولقد خرج مرة في ليلة فرأى نارا مشتئلة فقال لغلامه أسلم هلم بنا يا أسلم لعل هؤلاء مارة من المسافرين فقدما على الضوء فإذا هما بامرأة فقيرة حولها أبناؤها يتداوغون من الجوع فقال لها عمر يا أمة الله ما معك هذه الساعة قالت سبيتي أعللهم من الجوع قال وما هذا الكدر قالت ماء أعللهم به ثم قالت لا سامح الله عمر فقال لها منزعجا وما بال عمر يا أمة الله قالت يتولى علينا ثم يغفل عنا الله بيننا وبين عمر فانطلق مسرعا إلى بيت المال فأخذ عكة من شهم وكيسا من الدقيق قال له أسلم أحمله أنك يا أمير المؤمنين قال لا أنا أحمله أكنت تحمل أني وزرهم يوم القيامة فأتى به المرأة وساعدها في إيضاد الطعام فما تركها حتى شبع الصبية وضحكوا فقالت له المرأة أنت أفضل من عمر أنت أحق بالخلافة منه فقال لها عمر قولي خيرا يا أمة الله وتستمر مسيرة عمر في الخلافة ويدخل عام الرمادة فيقضي على الأخضر واليابس ويموت الناس جوعا فيحلف عمر ألا يأكل سمينا حتى يرفع الله الضائق على المسلمين عن المسلمين ويضرب لنفسه خيمة مع المسلمين حتى يباشر بنفسه توزيع الطعام بين المحتاجين وكان يبكي ويقول ويحك يا عمر الله الله يا عمر كم, نفس كم نفسا قتلت ويقف على المنبر يوم الجمعة وأثناء إلقائه الخطبة يرقرق بطنه من الجوع فيقول لبطنه قرقر أو لا تقرقر والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين عباد الله هذه قطرات يسيرة من سيرة عمر الأطرة خذوا منها إبرة وإذا واقتدوا به في عدله وزهده وورئه فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي امر بالعدل والإحسان ونهى عن الظلم والطغيان أحمده تعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسفيه صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ‘yan masu albarka babu shakka wannan al'umma tana da magabata na ƙwarai su ne manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'ali wasallam da sahabbansa da tabi'an sahabbansa da duk wanda ya bukan tafarkinsu bisa kyautatawa waɗannan al'umma sun fi mu imani sun fi mu kyawawan zuciya sun fi mu dacewa da tafarkin Allah madaukakin sarki Allah ya bar mana su a matsayin abun koyi tarihinsu da rayuwarsu abin ɗaukan wa'azi ne da izina tafarkinsu shiriya ce da haske a yau muna so mu yi duba zuwa ga ɗaya daga cikin taurari cikin taurarinsu wani mutum cikin mutane masu tsanantawa wajen kau da ɓarna wani mutum cikin magabata wanda ke da tausayi da rahama ga muminai wani bawan Allah cikin masoya Allah wani sarki cikin gagaruman shugabannin musulmai wani mutum ne mai tufa ya gagge amma mai imani wani mutum wanda duk sanda aka ambaci gaskiya to ana ambatansa wani mutum wanda duk sanda aka ambaci adalci to ana ambatansa wani mutum ne da ake ambatansa a lokacin da ake labarin masu kankan da kai a gaban Allah wani mutum ne da ake lissafa shi cikin wanda suka shahara da tausayi ga talakawansu wani mutum ne da ya zama sanadiyan yaduwar addinin musulunci a ƙasashe da yawa wannan mutum shine Umar dan Khattab Allah ubangiji ya ƙara masa yadda halifa na biyu cikin sarakuna halifofi na musulunci a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani halifa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi a wurare daban-daban daga ciki akwai wurare guda uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wasu mafarkai da suke nuna falala Umar kuma ya bada labarin su yace Umar ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mafarkin cewa ya ga ainihin Umar sanye da wata katuwar riga har tana jan ƙasa yace wannan ba komai bane illa adalcin Umar da zai baza ko ina Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mafarki ya ga cewa ya sha wani nono ya duba dama da hagu sai ya ga umar sai ya miƙa mai ya sha ya ce wannan ilimi ne da ya sha ya ba umar nabi sallallahu alaihi salama ya mafarkin ya shiga aljanna ya ga gidan umar har ya ga matarsa tana alola a kofar gidan waɗannan da hadisai ne da suke bayyana irin falalar da Allah ya masa abubuwan suna da yawa babu shakka wannan mafarki na alkhairi da manzo Allah sallallahu alaihi salama yayi game da cewa umar zai zama wani jagora na musamman a musulunci ya tabbata bayan mutuwan sayyidina abubakar sayyidina abubakar da zai rasu yana cikin halin rashin lafiya ya ce masahabbai manyan sahabbai idan na rasu ku je ku zaɓi halifanku da kanku sha'aninku baya hannuna suka ce a'a muna so ka ayyana mana wani ya ce to in zan ayyana muku wani sai da na ayyana muku umar duk da ina kallon shi a matsayin mafificinku wasu suka ce muna tsoron kai ya zama da tsanani a kanmu ya ce a tsananin shi akan barna ne amma mutum ne mai tausayi umar ya zama halifa bayan sayyidina abubakar ya zama cewa shine sanadiyan samun karfin daular musulunci ya zama sanadiyar yaɗuwar musulunci a ƙasashe mabambanta a zamanin shi aka ci ƙasar sham wato ƙasar siriya da falasɗinu da makamantansu hakanan ƙasar iraki kufa da basara da makamantansu hakanan ƙasar masar alƙahira da iskandiriya hakanan ƙasar armenia hakanan ƙasashen paris haka musulmai suka zama suke da daula mafi ƙarfi a wannan zamanin labarin umar yana da yawa labarin umar yana cike a cikin dafan tarihi na musulunci labarin tsananin rikon shi da addini labarin taka tsantsan da zuhudinsa labarin ƙwarewarsa wajen shugabanci labarin adalcinsa labarin jarintarsa labarin jihadinsa labarin rikonsa da sunna da yadda yake girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da irin yadda yake kwana ya tashi baya bacci wajen kula da gwamnatinsa da kula da al'ummar da suke karkashin sa da labarin irin yadda ya kawo budi ga musulunci ya kawo gwamnati mai karfi ga al'ummar musulmai ran da Umar ya hawo halifa ya hawo kan mumbari ya hudu basa ta farko a cikin ta yake bayani akan tsarin shugabancinsa a ciki yake cewa Allah ya jarabce ku da ni kuma ni ma Allah ya jarabce ni da ku ni ne shugabanku jarabawa ce gare ku ku kuma ku ne mabiyata jarabawa ne gare ni ya ce duk wani abu da ya shafi al'umman nan in dai na gan shi da idona ya ce da kaina zan yi ba zan bar wani yayi ba idan kuwa baya kusa da inda nake zan sanya mutane masu amana wanda za su kawo sakamako mai kyau su za su yi wannan aikin ya ce idan sun yi aiki mai kyau in yaba musu idan ko suka yi aiki mara kyau ya ce wallahi sai na saba musu da haka za ga umar yana da kulawa sosai wajen bibiya da follow-up na ma'aikatansa cikin gwamnoni da kwamishinoni da kwamandoji da duk wanda ya bashi aiki baya kyale shi ya ce jika na amince da kai ya dinga bibiya kenan yana tambaya yana bin ba'asi al-imamu ahmad ya roto hadisi a cikin musnadinsa wanda shine ƙarshen hadisi a cikin musnadu umar cewa wani mutum cikin tabi'ai mai suna ibayatu ibnu rifa'a ibnu rafi ibnu khadijin Allah ubangiji ya ƙara masa rahama yake ba da labari cewa umar ya samu labari cewa gwamnansa a ƙasar kufa sa'ad dan abi waqas ya gina dogon gida ya gina bene to idan ya shiga cikin gidan sai yana jiyo hayaniyan mutane sai ya ce a je a yi mishi kofa wadda take sound proof wanda baya so ya dinga jin hayaniya in ya shiga gidan to da ya shiga gidan bai ji hayaniya ba sai yana cewa alhamdulillah in qata as-suwaitu yanzu bana jin muryar mutane to har labari yayi tambari har ya koma kunnan Umar sai Umar ya ji haushi yace kai da na saka ka ka dinga sauraron mutane kana jin matsalolinsu shine za ka yi gida wanda baka jin ko da muryarsu sai ya aika wani sahabi mai suna Muhammad ibn Maslama ya ce ka je garin kufa idan ka je ka karya kofar da sadu ya a gidansa ka kona ta ya ce karkai magana da shi sai ka gama kona gidan haka kuwa aka yi muhammad dan maslama ya taho da kayan aikinsa ya tsaya a bayan garin kufa ya sai itace ya zo ya gwala wuta a kofar gidan sa'adu aka je aka ce masa'ad ga wani mutum nan mai kama da kaza mai kama iri kaza ya kunna gobara a gidanka ya ce wannan sahabi ne babba sunan shi Muhammad dan Maslama sai ya taho da gudu ya same shi ya ce me ya faru na rantse maka da Allah ba haka na faɗa ba ba abinda nake nufi kenan ba abinda nake nufi idan na shiga gida ina so in samu natsuwa ne bacci da iyalina na riga na gama sauraron mutane Muhammad dan Maslama ya ce babu ruwanmu da abinda kake faɗa abinda aka samu mu yi shi za mu yi kuma za mu kai ma Umar rahoton wannan abin da ka faɗa yana gama aikinsa aka ce mishi ga kuɗin a guziri ya ce ba na bukata ya fita daga garin kufa ya kama hanyar madina ya iso madina ya zama tafiyar da ya ci kwana goma sha tara umar ya ce ka yi saurin dawowa da ba dan na san amanar ka ba da sai in ce baka yi aikin da na sa ka ba me ya labarin abin da ya faru ya ce ranka yadda an je aikata abin da ka ce amma ya ba da uzuri ya ce a gaishe ka a gaya maka uzurin shi kuma wallahi bai yi wannan abin da nufin dan ya cutar da talakawa ba umar ya ce oho ya ce ka yi haƙuri wannan aikin da ka yi ba zan biya ka ba saboda a yanzu ana cikin halin yunwa da fatara in na ɗauka na baka wani kuɗi musulmai za su rasa abin da za su yi amfani da shi a cikin baitul malinsu da haka ba a bashi kuɗin wannan aikin ba duk da official assignment ne yan uwa masu albarka wata rana wani mutum ya zo daga ƙasar masar ya kawo ƙara gun umar ɗan khattab ya ce gwamnan ka na masar amur ɗan as ɗan shi mun yi musabaka mun yi tsere akan dawakai doki na ya tsere wa dokinsa sai ya ji haushi sai ya ɗauki sanda ya dinga kwala min a kai yana cewa ya za ka bar dokin ka ya tsere wa dokin ɗan gidan sarki shi ne na zo na kawo ƙara umar na jin haka ya sa aka rubuta wasiƙa ya ce a gaya wa amur ɗan as ya zo ina neman shi a madina da zaran ya ga wannan takardar kuma ya taho da ɗan shi mai sunawa ne da aka zo da shi umar ya tara mutanen madina ya ce ina mutumin misiran nan mai kawo kuka ya ce gani nan ya ce ɗauki sandan nan kai ta kwala mai iyasar ranka ya dinga kwala mishi ya ce ka dinga kwala ma wanda ya ce shi dan manya ne ya kwala mai ana sai ke cewa wallahi sai da muka dinga fatan ina ma ya kyale shi haka ba wanda ya kuma ya magana da ya gama kwala mai ya ce ya ishe ni haka ya ce to kwala wa uban ya ce a'a uban shi bai san an yi ba sannan umar ya ce musu yaushe za ku mai da mutane bayi bayan uwayensa sun haife su a matsayin 'ya'ya wannan kisa tana nan a cikin littafin a futuhu misir wa akhbaruha na malam abul qasim misir haka sayyidina umar wata rana an aiko mai da dan sako daga kasar kisra kisra ya kodo wani mashahur mutum a tarihi shine al-hurmuzan wannan mutum ya zo da shiga ta musamman ya zo da kambi na zinariya da kaya na alharini wato ya yi shiga irin wadda ake ganawa da manyan mutane a irin shigarsa ta kafirai da ya zo madina ya ce a nuna mini gidan sarki aka ce ai sarki bai da irin wannan gidan da kake gani ya ce to yana yake kwana sai aka nuna mashi wani kankanin gida gidan ƙasa ya ce ina ma'aikata ina masu gadi ina ina sss ina masu masu fushi da fushin wani aka ce babu kowa a nan gidan shi kadai ne ya kwankwasa kofa sai wani yaro ya fito ya ce ina halifa ya ce baya gida a ina za mu gan shi ya ce ku je masallaci in ba ku gan shi a masallaci ba ku yi ta yawo a gefen garin madina hala ku gan shi to haka suka je suka same shi yana kwance a ƙarƙashin wata bishiya ya yi filo da hannunsa da wannan kayan nashi masu maho wannan mutumin ya kalle shi ya ce oh so wannan shine umar shine mutumin da ya tsorata duk duniyar kafirai shine mutumin da ya ci ƙasashe da yaƙi shine wannan yake kwance haka a bayan gari shi kadai a cikin yashi sai ya faɗo wata kalma da ake ruwaitowa ya ce lalle umar ka yi hukunci na adalci shi sa kake cikin aminci kake baccinka baka jin tsoron komai wannan yana cikin littafin alwaƙidi wato futuhu sham da al'imamul mawardi a cikin adabuddini wa duniya da kuma ibnu sa'adin a cikin tabaqat da isnadi tabbatacce haka nan umar ya taɓa fita wani dare ya fita da wani yaron sa mai suna aslam ya ce aslam zo mu je mu zagaya suna cikin zagayawa sai suka hangi wani haske sai ya ce mu tafi inda hasken nan yake ta yi wasu baƙi ne masu wucewa ta garin nan ta yi suna da wata bukata sai mu taimaka musu suna zuwa bakin hasken nan maimakon su ga wasu mutane sai suka ga wata mata matalauciya da 'ya'yanta 'yan ƙanana suna ta kukan yunwa ita kuma ta ɗaura tukunya akan murhu tukunyan nan tana ta tafarfasa tana ce musu ku yi haƙuri abincin nan ya kusa nuna umar ya ce baiwa allah me kike yi cikin dare akan titiki da 'yan yara ta ce yarana ne suna jin yunwa ubansu ya mutu ba ni da mai taimaka mini to me kike dafawa ta ce babu komai ruwa ne nake tafasawa ina fatan kafin ya tafasa sun yi bacci sai ta ƙara da cewa Allah ya isa tsakaninmu da Umar ya ce mata mai Umar ya miki ta ce Umar ɗin mutumin da shi ne shugabanmu ya ban mu babu abinci wallahi Allah ya isa tsakaninmu da shi rana alkiyama sai min shari'a da shi Umar na jin haka bata san shi ba sai ya ruga da gudu ya tafi ma'ajiyar abincin musulmi ya ɗauko wato wani kwantena ɗauke da mai da kuma buhu guda na garin rogo na garin abinci wannan bawa nashi ya ce halifa ka bari in ɗauka ya ce ba za ka ɗauka ba ni na ɗauka da kaina kana ganin ranar alkiyama za ka iya ɗaukan min zunubin cutar da waɗannan haka ya ɗauko yana sauri yaron yana bin shi a baya ya zo ya ajiye ce baiwa Allah ga abinci ya taya ta hura wuta aka dafa ma yaran nan abincin nan umar bai bar wajen ba sai da ya tabbata yaran sun ci sun ƙoshi sai ta ce mashi kai amma kai mutumin kirki ne wallahi ka fi umar cancantan shugabancin nan Allah ya tsine mashi albarka ba ta san umar din ba sai ya ce mata baiwa Allah ki dinga faɗin alheri har yanzu bai gaya mata shine umar ba haka umar ya rayu cikin wannan shugabanci na adalci a shekara ta sha takwas bayan hijira lokacin da aka yi wata annoba da ake ce ma'amun ramada da ƙasa ta bushe ta yi baƙi ƙirin abinci ya ƙaranci mutane suka shiga cikin yunwa har ana mutuwa umar ya ce ya rantse da Allah ba zai ci abinci mai daɗi ko mai maiƙo ba har sai dukkanin musulmai sun samu ƙoshi tukuna saboda haka haka yake wuni ya kwana da yunwa ya zo wata rana yana hudu ba a kan mimbari sai ya zauna shi kaɗai yana kuka yana cewa umar ka shiga uku ka shiga uku ka lalace umar ba ka jin tsoron Allah mutane sa ta mutuwa a sanadinka ba za ka ji tsoron Allah ka gyara ba yana wa kanshi fada alhalin bai kashe kowa ba ya yi iyayensa shi ne wata rana ya hau mumbari yana hudu ba yana cikin hudu ba sai cikin shi yana kukan yunwa yana kululululu kukan yunwa sai yana cewa cikin ka yi kuka ko kada ka yi kuka da ɗaya ne wallahi ba za ka cika ƙoshi ba sai 'ya'yan musulmai sun ci sun ƙoshi jama'a masu albarka wannan wani ɗan ƙanƙanin wani ɗan ɗigo ne a cikin tarihin rayuwar umar da halifancinsa da adalcinsa da zuhudinsa da taka tsantsan ɗin shi wajen ganin ya sauke amana da Allah ya ɗora mushi ina ma a ce za mu iya koyi da irin waɗannan ina ma a ce shugabanninmu da masu mulkinmu za su dinga karanta tarihin umar suna binciken yaya yayi da ire-irensa irin umar ɗan abdulaziz da sauran sarakunan musulunci masu adalci don su ga abin da za su koya ko da ba za su iya duka ba Allah ya ji kammala albani namu yau kusan shekara ashirin da biyu kenan ko makamancin haka tun kamar 2004 ya taɓa yin wata jeren giyar laccoci mai taken umar waɗanda a ciki ya bayyana ire-iren waɗannan abubuwan da waɗannan fa'idojin da wasu ma da yawa kuma a lokacin malam ya ƙoƙarin ya ga cewa waɗannan kasusuwa sun sadu da manya-manyan 'yan siyasan ƙasar nan an ta kai wa gwamnoni da masu mulki da ministoci wasu sun samu wasu ba su samu ba da fatan cewa su saurara su ji irin abin da ke cikin tarihin umar da halifancinsa watakila allah ya sauƙaƙa zuciyarsu su gyara wani abu ga wanda yake mai karatu ko ɗalibin ilimi ko mai bincike zai karanta abu da yawa da aka rubuta game da tarihin ɗan khattab suna nan da turanci suna nan da larabci suna nan da yarurruka mabambanta allah ya kyauta allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid اللهم إنا نسألك العدل في القول والعمل اللهم اجعلنا من أهل الإنصاف ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى وللعدل بين العباد وابعث في الأمة كادة صالح اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ولا إله إلا الله